ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها إن الله كان عليكم رقيبا لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز takwas ga watan ramadan da dari hudu ga watan hudu shekara
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ دخلوا عليه فقالوا قالوا لا توجل إنا نبشر على قالوا بشرنا من رحمة ربه إلا الضالين
wani bangare ne na kisa an An cewa mala'iku sun zo suka sauka wajen annabi ibrahim alaihi salam a matsayin baki amma sai kuma suka kawo da siffa ta dan adam suka mai bushara da cewa zai sami yaro sun zo zan su mai bishara a kan zai samu ɗa sannan kuma za su wuce su je wajen zai ba mu wannan wato kisa a cikin wannan sura Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa nabbihum annabi Ibrahim su wannan bani na annabi Ibrahim idan dakhalu dan ya zo a wata sura kenan fa qalu salama qala mai ci gaba da cewa qala inna minkum wajilun wato ya zamanto zuciya ba ta kwanta ba hankali suna da yawa na farko kenan ba su nemi izini ba suka fito kun san wannan rashin neman izini ya zo ɗaukar ran shi saboda shi ma bai nemi izini ba annabi Musa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya ya Allah ka tura ni zuwa ga ga mutumin da baya son shi mai in dai ba ya san mutuwa yanzu ya nemi dan maraƙi idan ya aza hannun hannun ai ba dan da haka kenan mun ba shi wannan ga abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ce sai a da wannan shekarun da aka bani in sun kare ga wannan mata yi kawai ولو اشتعل ثم الفين biyu kaga ya zama dubu uku ke yace to fala budda min duk abin da aka riga bai nemi ba su nemi izini ba na biyu za ka ga duk babu jama'a bisa titina da bisa hanyoyi ba kuma a koma aikin marice ba An- kwakwai kailula saboda shekaru ba su kailula game da al'adar mu shi yasa duk wanda ya dan lokacin da ya kamata su zo ma mutum ko kuma wanga lokaci ne wanda ya kamata kuma nan nan cikin gari wani kaza wani kaza kuma ga yanda waya to shi so dubu ma za a yi shi saboda shi ba za a kuma ka ƙara ka su ta tayyarka wani yanzu ko ba haka ba ne ana samun irin wannan jama'a amma a lokacin da ake kailula saboda duk da hanyoyi lokacin ba kowa gidan abubakar a wannan lokacin da ya zo ma abubakar abubakar ya shirya sai suka fita da akwai lokuta waɗanda suke wato na ziyara akwai lokutan ziyara wannan lokacin kaga ba lokacin ziyara ba zuwa ishe shi ma ba lokacin da ya rabu mun gane ko jama'a ya ce biduni ma'arifatin sabiqa ba tare da ya shine ya kawo musu abinci kuma sun ki cin abinci ila ali fa za'a bi ijlin sari yayin sauri suna zuwa yaje ya gyaro dan maraki a kaso mai kudi dan wanda zai tarbi baki kenan ko eh inda wani gona akwai akacin ya gyaro Allah ya kyauta. Da haka kenan jama'a kawun munkaro. Wato kawun munkaro ne ma'ana mutanen da ya kyamace. Fafaru sai suka ce mishi salama. wato sai suka gaida shi shi ma sai ya amsa musu shi ma mai da musallama qala inna minkum mujrimun sai ce musu gaskiya ne wai ina tsorace da ku ni wa- Gulamin Ali mu mun zo ne saboda mu yi maka bushara suka ce shine ishaq tunda mun riga mun gabatar can ba to yanzu da haka kenan wannan da ta rusuluna ibrahim bil bushra dan maraki kuma su su yadda za ka ga wani lokaci kenan wato bisa ga garwashin wuta to sai a aza ruwa su yi ja a aidiyahum la tasilu ilayhi nakirahum بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا أجوز وهذا بألي شيخا إن البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم قالوا إنا مهلكوا آل هذه القرية to wannan da duk kisa cewa da ta zo cikin suratul hud kuma ta ce mana qala abashirtumuni sai to amma istigami ne ne ta'ajjub mama kama ni mun gane ko jama'a wato za mu yi mun al da wannan ne dama suka ce alkibar wato da yin kasar kibar mun gane ko in kuma aka ce cewa girma ya kama ni alanan suka ce bi ma'ana ma'a qala abash tatanawa wato harfan jarra wani yana ibn Uthaymeen suna ganin cewa a ba yiwuwa على آه، ثم استوى على العرش mun gane ko da haka fabi masu fara a bashar tumuni shi yanzu za ku yi mana albishir ne albishir qalu basharnaka bil haqq kamar dai kenan yana ce musu wai shin wai albishir din nan wai da da menene kuke min alqanitin ka kasance daga cikin masu yadda tsammani ومن يقنط من رحمة ربه wato sun riga sun bace daga hanya daga tafarki madaidaici ni kuma ba da cikin su idan mutum ya dade yana son abu kuma aka ce za a bashi abu wato ma iya kuma ƙara gaya mashi ba wai dan ya ɗi suka yi wani abu wato kamar wanda wanda za su tunatar da shi cewa kai ya ibe zama sai mutane waɗanda suke fatattu a can wani an ji an auna an ce tana da suna biyu a'a rahama Allah tabaraka wa ta'ala takan iya zo ma ba Allah dai ba bayan nan daga rahama Allah dan dama idan kuka lura yanayin rayuwa wani da farko Allah yake bashi abu ne Allah tabaraka wa ta'ala yanayi hukum ayyuhal قال musulmun فما خطبكم إلى قوم منهم أجمعين
to yanzu nan wurin jama'a annabi to yanzu kaga bayan sun gama mai bishara kuma ya fahimci komi an riga an daddage cikin wannan magana sai ya ce musu kuma qala qala ku ko kuma suka ce wa asluhu al'am kunce ce kuce ake yawan magana akan shi shine ake cin shi al-khatm dan daga at-takhatub ne ai shi ne yake cewa kenan wani ne ne ya kawo kuma faɗa lugar larabci suka keɓance kan wai menene babban labarin da kuka tsawo da shi kuma ayyuhan musaru ya ku wa'annan yan aiki jirmai idan wato sha'an wanda sadun kun ita tana cikin ƙasa kurbin to a can ne kenan mutanen ko mutanen annabi ne suke ƙasa kurbin har yanzu ma ai sunan ta kurbin har yanzu suke aikata aikin wato lewati sa'an da duk duniya ba wanda ya riga su yi kuma ko dabba ba ta irin aiki. illa ala lutin za mu hallaka su ne ba ba wai da shi da iyalai shi ne shi ya zaɓo da annabi muhammad sallallahu ba a ce wa ashabihi ba mun gane ko to a to alihi din iyalan gidan shi ne kadai tunda ashabihi din ga ta su ma an ambace su da amma inda shiga wuta tare da alihi to ana nufin hadda waɗanda suke da ra'ayi guda da za mu hallaka su baki ɗaya sai dai kenan annabi lutu da shi da waɗanda suka bi shi suka yi imani Allah tabaraka wa ta'ala ce to sannan kuma illa mar'ata ba ta annabi lutu to to ita halakawa saboda ita ma tana daga cikin wanda suke yi wa mutane su yi in an yi baki ga ta kuma tana tana aure da annabi kwarai in dai kai ba na kwanan bane Allah ya zaba kowa ya zaba shi daban da wazari qaddarna ita mun hukunta inna hala min al-ghabirin ita tana daga cikin wanda suke halaka cewa wai cikin istisnai kuma ana ƙara yin wani istisnai ai istisnai illa ala lutum ai istisnai ne na hukunci kuma a ƙara daga cikin gajiya inna hala min al-ghabirin tana daga cikin wanda za su wanzu
جاء آل لوط قالوا وجئنا بما الحق وإنا
tsakanin wancan ayoyin yanzu mala'iku ai suna wajen annabi cikin cikin garin Sado sai alku ba ga wani mun gane ku ya ce saboda kai za ka iya fahimta wani ibrahim kuma fattajahu ila madinati eh, ila madinati lokacin da suka shigo cikin garin kala lahun to sai suka ce musu to shi wa'annan 'yan aiken suka zo ma annabi ma ja'a mun ja'a dai fi'ili ne ala lutinil mursalin ala lut sannan kuma wa huwa mudafun lutin mudafun ilayhi majrur Bakar Sali. Yanzu kenan su al-mursaluna su suka yi aikin suka zo ma ko da ya gansu ma don haka ni ban gane ba wai daga da- ku mu- shi ne kawon munkaro kinan ji'naka bima kanu fihi yamtahu a mu mun zo maka ne dangance shine qalu bal ji'naka mun zo maka ne suna ganin cewa su azaba ba za ta yi kuma lalle mu masu gaskiya wa inna la sadiquna kuma mu masu gaskiya
واتبع أدبارهم ولا يلتفت وقضينا إليه ذلك الأمر مصبحين وجاء أهل هؤلاء بيتي فلا تفضحوا
jama'a anan ya ba wa umarni annabi Musa alaihi salam wasu kuma suka ce a su ka fita tare da iyalanka kai tahiyar dare ji bi ahlika tare shi yasa suka ce kenan wato an- Yin kayan sallah asuba su kama hanya wannan yana da albarka sosai saboda ita kuma zai ci tazara wadda take mai yawa don annabi ibrahim sai ya zama a wurin shi har a yi abin da za a yi nan wurin garin shi wasu kuma suka ce a ya kasu kenan zai je ta wajen annabi ibrahim wasu kuma suka ce kasan misira to yanzu Allah tabaraka wa ta'ala dai ya bashi umarni da ya bayan su. jama'a mu lura da wani abin nan da kyau ma'ana wanda ke shugaba mutanen na gaba shine abinda Allah tabaraka da ya hada iyalanka da duk wanda suka yi wato su tsayi musamman ma wajen dawowa kenan ake magana sai ya zama to shi nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi sai ya tsaya a baya su sai su mutanen sai su sai ya zama suna gaba sai ya tsaya ko ya kwanta ko ya gaji ko dabba shi ta gaza in ka zo faru me ya samu wannan yana nuna cewa rashin kulawa ya kenan in matsala ki akwai gaba ta samu wasu ko me ta bashi in ya zo ko a kashe saura a ce wani wuri ma in mutum za ya zawa wa da shi shi ya mutu shi don wancan ɗin shi ya tsira ba shi kamata ya zama to duk wani hadari shi ke shiga wata rana ana cikin garin madina cikin cikin dare sallama yana tashi ya ya shirya sai kawai ya ga- ya- ya- ya ga wato raƙon ita shi kaɗai ya je ya kewaye wuraren duka yayan su je su gano abin da ke faruwa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu ku koma ku koma kawai na je na ga jama'a in za ka yi shugabanci ka ba da kanka kawai kai kashe kanka haka larabawa suke cewa shi shugaban mutane shi wa mai hidimarsu ne shi ya ba yi musu hidima ko da ran shi za ya tsaya sai ka sallama ka yarda ka kawai shi ne rai yanzu ku dibi wani suka shiga a cikin cikin addinin musulunci irin su abdullahi dan saba wato dan su bata addinin musulunci aka yi ta yawo garuruwa ne ke ba mukamai da in ka wani minista da in ka wani wani dan majalisa da in ka wani kaza su ne kawai yake ba don haka mutane suka husata suka fito daga mu- sun yi kwanaki Usman sun karɓi shi yana cikin gida ya kinta. Dama su su kuma su hito su yi hito na ya ba ta kashi saboda su zamu su ba shi kariya ko Usman ya ce musu a in dai aka shi na haka suka dila cikin gidan shi suka je suka kashe shi yana cikin kuma yana cikin karata yadda yadda yadda masu mulki kenan na da suke kuma da makuntan shi Usman dama manzon Allah ya mishi Allah sallam yana cikin yana zaune cikin wata rijiya sai Abubakar ya zo ba shi izini ya shigo sai Usman za ya shigowa bala'i da za ya samu shi ƙarshen rayuwa Idan ko kai da suka zo su ɗauki khuludu wato ladabi na shi shugaba in ya tarra mai neman taimako ya taimake shi shi ne kenan wata in kuka sa gaba kuka isa daga tsibirin kawai ba shi bane da kuka yi suke ba yadda fitmin kuma adam kada ɗaya daga cikin ku waiwayo baya jama'a wani suka ce me yasa mutane duk inda yana son garin shi aka ce kuma ya yi ta daga garin ya yi ya ce wallahi innaki la ahabbul biladi ilai laula anna qaumiki akhrajuni akhrajuni wallahi ke maka gaba da ta sai ta tsaye kinan al'adar da irin munin azabar da ke akwai yadda ake so a yi musu a kai hankalin kai ta saboda mun san ai su garin wata gashi aka yi sama A gani malam mutane na tsawafa suna abuje kuma kasan na biyu kuma aka biyo da duwatsu kuma wannan yana idan daga cikin malamai akwai wanda suka ce kenan in aka kama dan luwaɗi a sa yanzu misali nan garin mu ina ina ne benin da ya girma eh ke koma ba a mai komi ba malam kai ka san ba za yi so kuma amma wamdu haitu ta umarun ku dai ku ci gaba da zarcewa inda aka umarce ku da ku tafi shine wadaina ilayhi wato sai muka muka yi wahayi zuwa gare shi shi annabi lo lamari na cewa annabi lutu din na ƙarshen su duka baki ɗaya ma to maqtu'un wato za a hallaka shi kenan tun daga na farko kenan hallaka shi za a ta misali su za su yi da irin karfe uku karfe uku kaga sun riga sun bada lokacin sallar asuba sai Allah ta'ala ya ce mai kwan ka zai fita to yana nan ga baki dai suna nan gidan shi ko ashe an san ji labari ba wai madinatul munawwara ba madinatul sadum inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. wai sun taho gidan sa albishir mu kenan wai wai suna madunan su albishir din ai bi anna hunaka shabab da cewa ai akwai matasa a tafi wanda suka kai inda suka kai hanya ce an bai wata bakuwa tana nan ta zo daga yamai abin fajiri ma wanda ya riga ya lalace ba wai labari yanzu duk garin ga a ce kawai saboda dama kullum shi aikin da yake kullum kuma binciken su kenan ake ma a yi ta lalata to yanzu su ma wannan wato har sun ji labari shi ne ya tafi shi ne wadda ko su yi aikin to duk da cewa idan sun ma kenan wato za a yi inna haula'i zaifi jama'a wannan wa- baki na ne yana jan hankalin tana ta kawo kunya tare ya ce musu wa- sai wani ɗan cikin garin na ya zo ya toza kima a garin da ba za a ma haka yana wani ya nuna kai ma ba dauke ka komi ba an ka san dai tsagirin su ya kai inda yake to wai suna za su nemo annan mutanen da ƙarfi gani tun da ina ganin ni ba ne Allah ubai to yanzu me za su ce mishi
هؤلاء بناتي إن بكرتهم يعمرون سافلها وأمطرنا آيات للمتوسمين في ذلك لآية للمؤمنين
sai makai annabi lu qalu sai suka ce mishi Suka ga wato annabin Allah yanzu wai shine ma ake ba umarni kuma ake ja mai kunne dama tun can ba mun kaga wato ba mun ce ba dama ka bari kina abin da ta ga ni banati ƴaƴana ne in kuntum fa'ilina in dai har kun kasance so suka ce annabi lutu alaihi Allah ai uba ne ga al'ummar shi آتهم وهو أب له su uwayen mummune ne to shi ga wannan ba ga su can cikin gari duka ga sunan ko ina ko ai suna da kenan shi a matsayin uban da yake tunda shi annabi wasu daga cikin malaman tafsiri kuma da yayan mata da annabi lutu yake da su ba su wuce biyu ko uku ba. su kuma wannan mutane ga su sun to yaya za a yi ɗiyan shi da ya haifa su wadatar da wanga taron dandasan maza yana nufin wakilan su je su nemi auren su kuma su a su dai yadda Allah ta'ala ya ba da umarnin a yi wato saduwa ba Jumhur malaman tafsiri suna ganin ita wannan aya wato jumla ce mu'tarida wato an kawo wannan ta'ala ya ce la'amruka ina rantsuwa da rayuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam innahum lafi sakratihim lil Allah subhanahu wa ta'ala wato ya sanyo ta ne cikin wannan kisar saboda Abdullahi dan Abbas sai shi kuma an kawo ta ne jama'a wato a nuna muhimmancin shi kuma ya zama to kamar hakuri ne ake bashi kenan ya je kun gane jama'a shine da amurka innahum lafi sakratihim ya'murun sai Allah ta'ala ya ce mushrikin lokacin sallar asuba in yayi lokacin da rana take fitowa amma ba ta yi ba sai muka sanya saman wato garin sai muka mai hijaratan min sijil kuma muka yi musu ruwa na duwatsu kenan sai aka yi wannan kuma izina lil mutawassimina ga mutane waɗanda suke suna gane abubuwa kayan su ba jama'a lil mutawassimin nan wurin wato wasu malamai suna fassara da cewa firasa ake nufi firasa ta mu'min ga wanga abu ina ganin kaza ne za shi hanyoyi ga mutane waɗanda suke da hangen nesa suke gane matsala kayan ta zo da sun ga in ya ga wani abu ya ce ma ɗan shi diba irin wanga abin yanka shi kuma za a tarar da shi haka nan da saboda kwarewa wa inna ha kuma lalle garin nan nasu labi sabilin muqim yana nan bisa hanya kun gane ko jama'a shine ake nufi wa innaha kuma lalle garin nan da hanya ta wanda in suna balaguro su ne ga mutane wanda suke mummune menene abin lura kenan shine wa babu wasu garuruwan musulmi wanda wannan sakon kuma baya na kuma ana yi inna fi zalika al-ayat inna fi zalika al-ayat musamman a wannan zamanin namu samari saboda wato sun an kai ga balaga kuma babu aure bi ne wanda wato Allah tabaraka ta'ala bai yi ma wata al'umma ta wajen mu da haka kenan ya kamata wato kamar ga makarantu wanda za a zama to makarantu ne na manyan yara wanda suka bangaren matan ne su ma su ma ana samun
na addinin kirista wanda ke roma shi ya ya halatta ashe ashe cuci cuci a tarba ya taɓa wannan ƙasa italy wani gari ana ce mai bari har yanzu ana tono mutane sun san da ne kamar
eh na ga ya tashi sama ya yi ruwan duwatsu ku bisa kan kowane mutum a cikin yin mada dace ga abu da sai an yi
Allah ya kyauta rashin rabo ne kawai halaka ce saboda cewa misali sha'awa ki gare shi yana son ya dauke ai ba wata biyan bukata ce Sukar makalla wanda
to ai ya kamata a ce ko da yake dai kawai kamar yadda muka ambata wato sharrin shedan ne da kuma rashin rawa ababen gindi a cikin kasashen turawa cewa auren jinsi kowa dole da ya ga dama in dai duniya ta koma haka nan to ko mutum guda ba za a yi ko za a yi ko mutum ba za a yi ko shekara dubu a kama ba za a yi yanzu ba gashi nan ba shugaban ƙasar horon shi da ta kokawa.
tun da Allah ya samu jama'a kenan nan wurin zamu a wannan majalisi mai albarka